أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركن أَنفَقْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci mai albarka yammacin talata takwas ga watan ramadan a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma 20 ga watan hudu a shekara ta 2021 na lissafin miladiya a wannan masallaci mai albarka mai tarihi masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa wannan shine zamanmu na takwas a wannan karatu mai albarka da muke yi a watan ramadan domin ƙoƙarin fahimtar ayoyin alkur'ani mai girma da fatan allah ba mu ikon yin abin da yake shine daidai da faɗin daidai da aiki da daidai za mu tashi yau kamar da muka ji malam ya karanta a wannan aya ta goma sha biyu fadin Allah subhanahu wa ta'ala wato a suratun nisa'i fadin Allah maɗaukaki walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad har zuwa ƙarshen wannan aya a cikin abin da malam zai ambata ya kawo mana zancen gado namiji idan matarsa ta mutu da gado na mata idan mijinsa ya mutu to bayan ya faɗi wannan zai tattauna wata matsala shine mirasin ‘yan uwa maza da ‘yan uwa mata shaƙiƙai da li'abbai mutum zai ce ai bai ji an faɗe su a wannan ayoyi guda biyu ba ta yusikumullah da kuma wannan aya ta sha biyu to shine za mu tashi yau akai a cikin tattaunawar da malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi za mu shiga tare da shi amma kafin nan jiya mun yi magana akan matsalar da ake kira al-himariya ko mun ambace ta da gaggawa kuma sama-sama wanda akwai buƙatar mu san asalin yadda matsalar take musamman a cikin masadir na musulunci wannan akwai hadisi da ya zo ko in ce asar asar daga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu akan wannan matsala akwai asar dai ba ma guda ɗaya ba al'imamu darimi ya ruwaito haka albai haƙi ya ruwaito wannan da lafuzza daban-daban amma mazmunin nasu dai abu ɗaya ne na farko zan karanto mana sunan darimi hadisi na dubu biyu da ɗari tara da ashirin da hudu addarimi wannan da ake nufi shine abdullah ibn abdurrahman wanda ya rasu 255 ya ruwaito da isnadinsa daga malaminsa muhammad ibn yusuf shine alfiryabi ɗaya daga cikin malaman bukhari shi kuma yake haddasa na sufyan shine ibn sa'id الثوري عن منصور منصور شيني ابن المعتمر والأعمش دكما أعمش سليمان ابن مهران كما يديكو كسني عن إبراهيم لقى إبراهيم شكما أنا نفهم النخعي kun ga dai isnadi isnadi ne sahihi shi yasa malamai suka ce wannan isnadin duk da darimi ne ya ruwato amma ala shartul bukhari yawa da haka isnadi ne sahihi daga ibrahim an-nakhai an tambaye shi fi zawjin wa ummin wa ikhwatin li abin wa ummin wa ikhwatin li um an tambaye shi dangane da mutum ko mace ta mutu ta bar mijinta da uwa da miji da uwa ma'ana uwar matar wa ikhwatin li abin wa ummi in an ce ikhwatin li abin wa ummin ana nufin shaqiqai wa ikhwatin li ummi da kuma yan uwa li ummi kamar dai da muka yi magana akan wannan matsalar ajiya qala sai ibrahimun nakhai yace kana umaru وعبد الله وزيد يشركون يشركون da Umar da Abdullahi Abdullahi nan yana nufin Ibn Mas'ud da Zaid ibn Thabit suna yin tashriki me ake nufi da tashriki asalin mas'alar sun ce wannan a hali na biyu ne bayan tambayar farko ko kes ɗin farko da sayyidina umar ya hukunci a wannan matsala shine wanda muka ambata jiya cewa me zauji a bashi nisfi sai kuma uwa a bata mai sudusi saboda wujudin ikhwa sannan kuma 'yan uwa li'ummai fahim shuraka'u fi thuluth sai a ba su thuluthi to in aka yi wannan sai zama hadhihi al-furud istaghraqat at-tarikata waɗannan kasa-kasan da rabon gida uku sun lankwame gadon ba abin da ya rage na dukiya tun daga rabi ga sulusi ga sudusi ko da sulusi da sudusi in ka hada su nisfi ya haɗu to ga nisfi can dama kaga kenan dukiya ta kammala don haka fa yasqutu al ashqa yan uwa shaqiqai sai su faɗi ba za su samu ba to karan farko da aka kawo sayyidina Umar wannan hukunci abin da yake ne to sai aka sake dawowa wata rana wurinsa da irin wannan hali sai wannan fatawa cewa ai ga abin da za a yi sai aka ce masa sai aka kawo wancan complain na cewa hab anna abana kana himara ka ɗauka cewa babanmu ma jaki ne amma ai uwa ɗaya ta haɗa mu da waɗannan shi yasa ake cewa matsalar mene himariya tana da wasu sunayen ana ce mata al-musharraka ko musharrika musharraka dai shine mas'alar da ake tashriki to shine wannan ra'ayin na biyu sai sayyidina Umar ya bar wancan ra'ayi na me na sarayar da ƴan uwa shakikai sai dawo ra'ayin tashriki tashrikin shine sai yace to shikenan tunda dai lalle magana ce ta gaskiya yaya za a yi ga ƴan uwa shakikai kuma ‘yan uwa li'ummai su ture su har abada komai ba za su samu ba sai ya dawo daga wancan ra'ayi da fatawar farko sai ya tsaya a kan cewa to su haɗu su zama shuraka ofis sulus ɗin hadda shaƙiƙan hadda li'ummai an fahimta sai dawo kan wannan ra'ayi to shi yasa sai ya zama da sayidina umar ɗin zaid ibn sabit an faɗi yana cikin dama waɗanda suka yi masa itiradin farko a wata riwaya an faɗi so ya ce masa ya za a yi ka ɗauka babansu kaza da kaza ne zaka zaid ibn sabit ra'ayinsa shine tashriki ba ra'ayinsa shine wancan abin da muka faɗa jiya na cewa yana tare da wancan ra'ayi na isqatin ashiqa ba kun fahimce da matsalar take yau don haka shi yasa ake ce mata himariya saboda maganar himar ana kuma ce mata musharraka saboda tashrikin sanya tarayya tsakanin wato waɗannan ashiqa da kuma wato al'ikuwa lil'um ana kuma kiranta al'yammiya da alhajariya don an ruwaito a wata riwayar cewa cewa suka yi ka ɗauka babanmu hajarun ne ulkiya filiyammi dutse ne da aka jefa shi cikin teku dutse aka jefa shi cikin teku kun gaba da amfani ko yawwa to shi ne shi yasa wannan matsala ake ce mata hajariya saboda maganar dutse yawwa an jefa shi ko a ce mata alyammiya ma'ana ulkiya filiyammi yammi kuma dama shi ne teku wannan ɗaya ne daga cikin ko in ce kaɗan ne daga cikin ko in ce wasu mafi shahara daga cikin sunayen da ake kiran wannan mas'ala ɗin to kun ji yanzu kenan akwai ra'ayi na biyu da isqatin al-ikhwa al-ashqa da kuma tashrikin su inda kun gane hau a larabcin na faɗa ai ko riga kun fahimta isqati shine sarayar da su da hana musu gado tashriki kuma a sa su yi tarayya a wannan sulusi ɗin tare da al'ikuwa li al'um a shi dai al'imamu darimi a riwaya ko hadisi na 671 ya ruwaito ce akhbarana ahmad ibn humaid قال حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن المبارك عن معمر عن سماك ابن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم ابن مسعود قال ياتي أتينا عمر في المشركة هو في المشركة منذ سيدنا عمر أولنا مسألة مشركة فلم يشرك ونينا تنا من بكاتر ‘yan uwa in sun tashi karanta asar ko hadisai, to su karanta a gun malamai. Yanzu idan mutum zai karanta ba tare da ya san zancen gado ma ake ba sai ce fil mushrikati yace mace mushrika falam yushrik kuma bai- sai bai shirka ba ko a wancan na farko musamman shi yafi shubuha kana umar wa abdullahi wa zaidun yusharrikun wani zai iya zuwa ya karanta yushrikun ya dangana musu shirka ya ce suna shirka wani ma sai ce to ba gashi nan ba a littafansu ma musamman masu jahilcin neman inda za a zagi ko soki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kyauta to sai ce falam yusharrik sai bai yi tashriki ba ma'ana bai hukunta cewa al-ikhwa al-ashqa su yi tarayya wajen raba sulusi da al-ikhwa li ummi ba thumma atainahu ma'ana kenan shine wancan maganar da faɗa ɗansu yau ta farko ثم أتيناه العام المقبل sannan sai muka zo masa a shekarar da ta biyo baya fasharraka fasharraka sai ya yi hukuncin tashiriki cewa ikhwa al'ashiƙa su haɗu da li'ummai a raba sulusi faƙulna lahu sai muka ce da shi me ya faru haka ya ka canza ra'ayi shine ma'anar faqulna lahu ay fakallamnahu an zalika limadha ghayyarta faqala tilka alama qadayna wancan abin da muka yi hukunci bisa abin da muka yi na hukunci ne wa hadhihi alama qadayna wannan ma hukunci ana can mun ijtihadi na ma mun ijtihadi to wannan yana cikin asalin inda aka samu wannan mas'ala shi yasa kuma wannan sabani tsakanin sahabbai aka same shi ba sabon saɓani ba ne tsohon saɓani ne shi yasa a cikin- idan za ka yi wa matsal kafin mu je kawo maganar eh, ra'ayoyin malamai akan matsalar asar na gaba daga zaid ibn sabit al-imam al-baihaqi ya rawaito shi cikin as-sunan al-kubra da isnadinsa har zuwa abi zinad عن عمرو بن عن عمرو ابن وهب بن بن منبه عن أبيه كما دي وانشان إسنادي عن زيد بن ثابت دقى زيد بن ثابت في المشركة أكيوانا مسألة تشريكي قال شي زيد يتي هبوا أباهم كان حمارا كل أوكا ما سوى بابان سجاكيني ما زادهم الأب إلا قربا ai uba bai kara musu komai ba sai kusanci ko domin idan in dai kun fahimci matsalar waɗannan an haɗu da su ne a uwa kaɗai waɗannan kuma an haɗu da su a uba sai aka yi hukuncin waɗanda aka haɗu da su a uwa kaɗai banda uba a ba su sulusi waɗannan kuma a ce su yi haƙuri shi ne suka ce in dai za a kalli fiƙihun mas'alar ta ɓangaren cewa shi gado ana gina shi ne bisa ƙurbi na nasaba to in ƙurbi ne na nasaba ashiqa su suka fi cancanta su yi gado kai za su iya ture ma waɗannan li'ummai haka ne ko ba haka ba shi yasa har eh, wannan eh, a cikin almabsut na littafin hanafiya yake maganar wannan yake cewa wannan mas'alar ita ce fiqhu a ma'ana wannan tashriki din in za a kalli mas'alar nan ta babin fiqhu to abin da za a yi kenan to amma kuma masu ra'ayi na farko suna da dalilansu su ma waɗannan su ma dalilansu wannan hangen ne na fiqhu kallon ƙurbi cewa shi fa gado ana gina shi ne akan me akan alaka ta nasaba duk wanda ke da alaka wannan a ce uwa ɗaya uba ɗaya kaga gidansu ɗaya in aka tashi zancen magada ma dama su ake nema su ne domin maganar uba shine asali ba maganar ta ɓangaren uwa ba waɗannan su kuma ta ɓangaren uwa kawai ma'ana gidansu daban ‘yan wani gida ne kaga su waɗannan su suka fi cancanta in za ka kalli abin ame a fiƙihun hankali kai amfani da fiƙihu na waɗannan matsaloli shi yasa matsalar yadda take a gun sau- malamai daga zamanin sahabbai zuwa yanzu shine yawa ban kare ba sai ce wa ashraka bainahum fi thuluthi don haka zaidu ne fatawa cewa su taru gaba daya su hadu a thuluthi kun ga gane wannan mas'ala to ya mas'ala take a gun malamai aqwalul ulama'i fil himariyya maganganun malamai akan wannan mas'ala ka ji a ina wane yake a ina wane yake na farko mazhabar ali ibn abi talib da abu musa al-ash'ari da ubay ibn ka'ab kuna ji ali ibn abi talib abu musa al-ash'ari ubay ibn ka'ab duk waɗannan ra'ayinsu shine suqutul ashqai ma'ana shaqiqai su fadi ba su da gado suwa za a ba li'ummai za a ba wa sulusin ne wannan kuma ita ce mazhabar hanafiya mazhabar hanafiya kuma shine ra'ayin imam ahmad bin hanbal ra'ayinsa na ƙarshe mafi inganci ra'ayin da ya ɗauka shine wannan shi yasa zaga malaman mazhabar hanbaliya duk wannan suka tafi wannan kuma shine dalilin da yasa malam sa'idi shi ma yace mana hadha huwa sawabu fil mas'ala domin shi dan hanbaliya ne ku fahimci matsalar don haka mazhabar hanbaliya ita ce suƙoƙin ashiƙa ra'ayi na biyu ra'ayi na biyu shine mazhabar Uthman ibn Affan da Zaid ibn Sabit da ra'ayin Umar na ƙarshe tunda ya dashi yana tare da wancan kuma ya dawo yadda da wannan ko yawwa annahu yushrak ko yusharrak بين الإخوة لأم والأشقاء cewa da ‘yan uwa li'ummai da shaƙiƙai ɗin can su haɗu a su yi tarayya a nawa a wannan sulus to a cikin malaman fi'u kuma wannan ita ce mazhabar shurai alƙadi babban alƙalin nan mashhuri wanda Allah ya horewa baiwar fahimta da iya alƙalanci ana buga misali da shi a duniyar musulunci baki ɗaya wajen iya alƙalanci shurai alƙadi wasauri haka sufiyanin sauri shi ma ra'ayinsa kenan wa malikun wa shafi'i haka imam malik da kuma al'imamu shafi'i hakan ka duba cikin littafan mazhabar malikiya in aka kawo wannan matsala ana karkata zuwa ga ra'ayin mene tashiriki ba isqatin ashiqa haka mazhabar shafi'iyya kuga kenan ka ɗauki mazhabobin nan guda hudu zaka ce sun kasu kashi biyu ko yawwa hanafiya da hambaliya ra'ayin isqati malikiya da shafi'iyya kuma ra'ayin tashriki an gane zancen to na ambata mana umar radiyallahu ta'ala an fi ra'ayi al-awwal ينفي التشريك ثم رجع عنه الرويتو daga ibnu abbas shi kuma riwayatani azharuhuma at-tashrik ibnu abbas arwaito riwaya biyu amma wadda tafi bayyana da zuhuri shine shi ma ya tafi zuwa ga wan mene tashriki ibnu mas'ud shi ma riwayatani arwaito daga gare shi azharuhuma adamu tashriki shi kuma kun ga dai zaka ce wannan matsala matsala ce ta me ta ijtihadi yawa ijtihadi wajen fahimtar nususi ba wajen wani abu ba su shi yasa a wancan ra'ayi na farko na wanda akwai hanafiya da hambaliya a ciki ko haddas dawud ibn ali az-zahiri dawud az-zahiri ra'ayinsa kenan la'alla za ku san dalilin yau saboda zahirin nassin alƙur'ani in za ka bi zahirin nassi to wannan ra'ayin farko shi za a ɗauka me ya jawo zancen inda mun fahimci matsala mace ce ta mutu ga mijinta ga uwarta ba ɗa ba jika an fahimta sai kuma me ‘yan uwanta shaƙiƙai da suke uwa ɗaya uba ɗaya har na bamu misali jiya nake cewa kamar a ce ita ce ƙarama a gidan ubansu ko bayan haihuwarta sai u- u- babansu ya rasu sai uwarta kuma ta yi wani auren ta taho da ita agola a wani gida sai aka haifi wasu 'ya'yan wannan 'ya'yan kun ga sun zama li'ummai gare ta waɗancan kuma gidan babanta 'yan uwanta da suke uwa ɗaya uba ɗaya su shaƙiƙai ne to idan ita wannan kuma sai ta yi aure sai ta mutu sai ga mijinta ga uwarta da ta haife ta can gidan ga 'yan uwanta shaƙiƙai nan kuma gidan ga 'yan uwanta lu'ummai to wani shine surar matsala za ku gane ta a haka to idan aka zo rabo in za ka bi nassin alƙur'ani sai a ce me ga dai miji miji mai rabansa walakum nisfu ma taraka azwajukum don haka kawai dole miji ya ci nisfinsa sai a zo kan uwa fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus shi ma wannan nassi ne tun daga ƴan uwa an samu babu ɗa babu ɗa amma kuma ga ƴan uwa ƴan uwan nan ma iri biyu ga shaƙiƙai ga li'ummai don haka uwa ta sauka daga sulusi ta dawo nawa sudusi wannan nassi ne ko ba nassi bane to sai kuma aka duba saura mutum nawa ne ba su samu ba da shaƙiƙai da li'ummai don ka duba ƙur'ani wanne za ka samu na li'ummai za ka samu wa in kana rajulun yurasu kalalatan ko wa lahu akhun aw ukhtun fa mene na karanto mana yawa wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun uhu. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث to haka zancen yake kaga kenan anan wa za a baiwa shaƙiƙai su ne wannan sifa ta tabbata a kansu ko kuwa li'ummai li'ummai tunda dai ba ɗa sannan kuma me ya faru ga 'yan uwa to sai aka ce kuma malamai sun yi ijima'i ku duba ku nan ne zancen yake malamai musulunci duk sun yi ijma'i cewa wannan zancen a wannan ayar wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma mene as-sudus wa in kanu fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi thuluth in ɗaya ne za a bashi sudusi in kuwa sun fi ɗaya me za a basu thuluthi za su tarayya duka za su taru a sulusi wannan shi ita ce aya to yanzu nan a cikin shaƙiƙai da li'ummai wane ne wannan siffa tantabiqu alaihi hasaban nassi li'ummai da ka sai a ce to wannan rabo na li'ummai ne to sai mu zo kuma mu duba an fidda nusufi an fidda sudusi an fidda sulusi me ya rage babu to sai a waiwayi shakikai sai a ce to ku dama asali ba ku da furubi domin ku ƙarfinku ya fi ƙarfin a yanko muku wani abu ku ta'asibi kuke gado ai kuke samu da shi don haka kuma yanzu an raba ba ku a ciki istaghraqatil furudu jami'at tarikati waɗannan kasa-kasan waɗanda Allah ya nassi a kansu furud kenan sun kwashe dukiya don haka ba abin da ya rage sai ce to sai ku yi hakuri to wannan shine ginin asali na wannan mas'alar nassosin da aka kafa hujja da su kenan su kuma wancan ra'ayi na biyu su kuma ba nassoshin nan bane na Qur'ani kallon asalin hikimar da ta sa aka ce ai gado ne da kuma fiqhun cewa fiqhul aula ko qiyasul aula in dai za a yi gado ya wannan zai gado wancan bai gado ba ai wancan shi ya fi cancanta ya gado an fahimci abin to shine dalilin da yasa sahabbai suka saba a wannan wannan suka tafi zuwa ga wannan wannan suka tafi zuwa ga wancan ra'ayi an fahimci matsalar insha Allah to mu kyale ta haka mai karin bayani ko mai son karin bayani kuma kamar yadda muke faɗi kullum ya tafi makaranta ya je zaure a zana masa a ƙasa ya je kuma ya karanta littattafai ya haddace dokoki ran da Allah sa ko shi alƙani ne ko an zo tambayarsa akan wani abu sai ya yi himariya musharraka hijariya yammiya ko ba haka ba to shi kenan mun gama zancen wannan ƙasa mu je littafin sa'adi ya ce wa amma miraful ikhwati wal akhawati al ashiqa'i aw al aw li abin amma gadan yan uwa maza wal akhawati da ‘yan uwa mata, shaƙiƙansu ko li'abbai, za ku ga cewa ba a ambace shi a ayoyin nan biyu ba ko? Sai ce, fa mazkurun fi ƙaulihi, to an faɗe shi ne a faɗin Allah maɗaukaki, ya staftu naka ƙulillahu yuftikum fil kalala. An gane? Yawwa, inimru'un halaka. Wannan ita ce ta ƙarshen suratun nisa. Wannan kuma da muka yi yau ta wa in kana rajulun yurasu kalalatan yawwa to waccan ta ƙarshen suratul nisa'i wato aya ta 176 ita ce a ciki aka samu lissafi ko bayani na yadda za a yi rabo na ƴan uwa shaƙiƙai da li'abbai li'ummai a nan suke an gama da su kun gane yanzu yanzu in kana neman ina dalilin da aka ba da gado ga li'ummai sai ka ce aya ta goma sha biyu walakum nisfu ma taraka azwajukum yawwa in kana neman ayar da ce magana akan gadan yan uwa shaqiqai da li'abbai to sai a ce tafi ƙarshen suratul nisa yastaftunaka anan ne akai maganar su an gane ko sai ce fal ukhtu gashi malam zai lissafa mana yadda abin zai zama sai ce fal ukhtul wahidatu shaƙiƙatun au li'abin lahan nisfu to idan ‘yar uwa ce mutum ya mutu ko mace ta mutu ta bar ‘yar uwarta guda ɗaya shaƙiƙiya ko li'abbiya to tana da nisfu nan in kun kula an ba ta hukuncin daidai da kamar me kamar na ‘ya’ ba miji ba saboda ai alaƙar nasaba ne yanzu ba alaƙar zaujiya ba sai mu koma ayar farko yusikumullahu fi auladikum daga nan zamu dauko alaƙar ba walakum nisfu ba yawwa a nan wurin za ku ga ai ya ta tsatso in kanat wahidatan menene rabanta to haka ne to haka a wannan wurin kuma raban gado na ‘yar uwa’ ƙwaya ɗaya wadda take shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya sai mutum ya mutu ya batta in dai shaƙiƙiya ce to rabin dukiya za a bata wannan duka da sharaɗin mene babu ɗa yawwa inda ɗa to dama magana ta faɗi duk ɗan uwa ma ya faɗi in dai da ɗa in aka ce akwai ɗa to shikenan namiji musamman yawwa to sai ce wasintani ‘yan uwa mata su biyu kuma shaƙiƙai ko li'abbai lahumas sulusani rabansu shine sulusani kashi biyu bisa uku an fahimta wannan shi ma ai ba matsala kamar menene kamar mu koma can shi ma a babin ‘ya'ya mata ne ko ko jikoki mata idan babu ‘ya'yan’ me hukuncinsu me za a ba su sulusani in sun zama aksara yawwa an fahimci abin to mun gama da wannan sai kuma ya ce washaƙiƙatul wahidatu ‘yar uwa shaƙiƙiya ƙwaya ɗaya ma'al ukti abi in ta haɗu da ‘yar uwa li'abiya awil akhawatu ko kuma ‘yan uwa mata dai su ma li'abbai an gane ta akulu an nisfa za ta ɗauki nisfi ita wa ‘yan uwa shaƙiƙiya guda ɗaya in aka mutu aka barta tare da ‘yan uwa kuma li'abbai mata kun ga ita ai ta fi su daraja to sai ta ɗauki nisfi su kuma sai a ba su sudusi sudusin nan shine ake kira mene kun tuna shi jiya ma takmilatu thuluthaini yawwa takmilatu thuluthaini jiya ma sai da muka yi zancen sa shine yace wal baqi min thuluthaini abin da ya rage na thuluthainin nan me yasa ya kira shi thuluthainin dama saboda shine rabon ƴan uwa shaƙiƙai mata ko li'abbai in sun zama sama da ɗaya an gane daga biyu zuwa sama dama sulusani ake ba su to yanzu shaƙiƙiyar ɗaya ce amma tare da ita akwai kuma sama da ɗaya na li'abbai an fahimta an gane to wannan dalilin shi yasa sai ta ɗauki kamar hukuncin a can baya a ayar farko yusikumullah in aka bar ɗaya guda ɗaya tare da jikoki mata an fahimta yawwa in ta samu nisifi su kuma nawa za su samu sudusi takmilatu thuluthaini kamar yadda aka yi a wurin bint tare da mene banatul ibni ai ba ku manta ba kamar yadda aka yi wancan to haka sai a ɗauko nan shaƙiƙiya kamar za ta ɗauki matsayin ya ƙwaya ɗaya sannan su kuma waɗannan al'ikwa ko in ce akhawat li'ab sai su ɗauki matsayin mene kamar banatul ibni don haka sai ya zama su za a ba sudusi kashi ɗaya bisa shida sai a haɗa da nisfi da shaƙiƙiya ta samu sai kaga an ta da sulusani to sun ci rabon sulusani wanda dama shi ake baiwa shaƙiƙai mata in sun fi ɗaya an gane yanzu zancen ya fita to mu je wa huwa sudusu takmilatu thuluthaini mun gane to sai ce wa idza staghraqat ash-shaqiqatu ath-thuluthaini amma idan aka samu halin yan uwa mata shaqiqai suka lankwame thuluthaini gaba daya ma'ana ya zama ba ba ba uktun shaqiqa bace domin da uktun shaƙiƙa ce guda ɗaya ita ce in ta haɗu da li'abbai sai a ce ita ta samu nusufi su kuma sai su samu sudusi takmilatu sulusai ne an gane to in ya zama shaƙiƙan ba ɗaya ba ce matan me zai faru kun ga sulusai ne za su samu to idan aka samu halin da matan nan shaƙiƙai ‘yan uwa suka samu sulusai ne ma'ana ya zama ba ɗaya ba ce duka shaƙiƙan mata daga biyu ne zuwa sama kamar a samu su biyar kaga ai istagraqat mene a shaƙiƙatu sun dauke mene sulusaini to me zai faru tasqutul akhawatu lil abi to duk wata yar uwa da take yar uba ce sai ta faɗi saboda me ba ta da rabu dama za ta samu a jona ta ne a cikin a cikin me sulusaini sai a bata sudusi yanzu tun da ‘yan uwa mata shaƙiƙai ba ɗaya ba ce sun fi ɗaya har sun ɗauke sulusaini to wani rabo da Allah ya ce a baiwa ‘yan uwa mata an gane an cinye shi sulusaini ne dama to babu ƙari don haka me zai faru ‘yan uwa li'abbai sun faɗi kuna gane wannan zancen yawwa kenan ashe yanzu in kun fahimci abin in ka koma baya ka ɗauko ‘yar uwa shaƙiƙiya in ita kaɗai ce me za ta samu nisufi yawwa in su biyu ne nawa za samu ko sama sulusani to in ɗaya ce kuma ta haɗu da li'abbai mata me za a yi sai ta ɗau nisufi su kuma sudusi ta kumilata sulusaini hali na uku kenan hali na hudu in ya zama ‘yan uwa mata shaƙiƙan nan ba ɗaya ba ce’ don haka kenan sun sun kwashe me sulusaini to in ku haka ne to duk wata ƴan uwa li'abiya ta faɗi kun ga yanzu hukunci nawa muka faɗa yanzu hudu duk a wannan wuri insha Allah ana fahimta sai ce kama taqaddama fil banati wa banati libni irin yadda dai ya gabata a bayan ai mun yi zance dangane da banat ƴan uwa ai ƴaƴa ƴaƴan mamaci mata in ɗaya ce nisfi in biyu ne zuwa sama sulusani in ɗaya ce tare da jikoki sai a ba ta nisfi a ba su sudusi takmilatus sulusaini abu kuma ta ba ko yawwa in kuma aka- suka zama 'yan matan da yawa sun kwashe sulusai ne to sai banatin ibni sai su faɗi to haka nan a nan in shaƙiƙai suka riga- mata suka kwashe sulusainin nan to in li'abbai mata suka zo sai a ba su haƙuri insha Allah kun gane kowa ya fahimta ba rikici to in a bayanin yanzu daidai an fahimta eh to sai ce wa in kana al-ikhwatu to ku saurara wannan kuma wa in kana al-ikhwatu rijalan wa nisa'an in kuma 'yan uwan da mutum ya bari shaqiqan ko li'abbai dan yanzu zancen suwa muke shaqiqai da li'abbai muke ba li'ummai ba li'ummai mun gama da su a cikin walakum nisfu yanzu a wannan aya muna zancen suwa shaqiqai ne da li'abbai yawa to in shaqiqan nan da li'abban nan in ya zama sun zama rijalan wa nisa'an ne falizzakari mislu hazzil unsayni ma'ana shaqiqai ne dukkanin su maza da mata to shikenan sai ai me lizzakari mislu hazzil unsayni an fahimci abin yawa kuma dama shaqiqai suna hana li abbai samu an fahimci abin yawa to shikenan an gane wannan matsala ko ba a gane ba akwai rikici daga nan mun gama da ita to mu je gaba to sai malamin sa'adi ya kawo wata magana doguwa zai ta tattaunawa ina jin daga nan har wajen shafi nawa zamu a kai da yawa dai amma abin da wato wani fiqihu malam yayi so yayi ya hada mana ilimin gadan nan gaba ɗaya a tafsirin nan zama ɗaya ka fahimce shi yanzu a cikin abin da muka tattauna muka in ka ɗauko ayoyi dai na ƙur'ani wanda su ne asali a tabbatar da gado ayoyi uku ne ya yi mana zancen ayar farko yusikumullah aya ta biyu walakum nisfu aya ta uku yastaftunaka ita ce ta ƙarshe to in ka haɗa su a ta farko an yi zancen an yi zancen ƴaƴa ko da kuma jikoki haka ne a ta biyu an yi zancen miji da mata sai kuma aka yi zancen ‘yan uwa li'ummai, a wannan ta uku ita ce ayar ƙarshe an yi zancen ‘yan uwa shaƙiƙai da li'abbai. To, akwai wasu kuma masu gado ko akwai wasu halaye da akan samu na gado, shin su ma daga ƙur'ani aka fahimto ko ku istihadi ne, shi ne tambayar da malam zai yi, komai zai mayar mana shi cikin alƙur'ani yau insha Allah ta'ala, in mun samu karantawa duka. Sai ce, fa'in ƙila, in wani mai tambaya zai tambaya sai ya ce fa hal yustafadu hukmu mirasil qatili wal raqiqi wal mukhalif fi ad-din wal mub'ad wal khunfa wal jadd ma'a al ikhwati li ghairi ummin wal awli والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن min alƙur'ani amla waɗannan kun ji lissafi ai ko waɗannan da aka lissafa ɗin nan su ma daga ƙur'ani aka yi istinbaɗin hukuncin gadon su ko ko daga wasu nassoshi ne aka samu nasu to shine abin da zamu ji zai ɗauke su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kowanne sai ya gama na yadda aka yi aka samu rabon wannan a ƙur'ani ne ko ba da ƙur'ani ba a kun ji kuma matsalar suna da yawa mutanen da ya ambata dawa dawa mirasul qatili alqatili shine wanda ya kashe abun wanda zai gada ba uba ba kawai duk wanda ya kashe wanda zai gada mutum tsakaninka da shi da gado ko tsakanin wani da wani da gado sai ɗaya ya kashe ɗaya an gane ba zai gaje shi ba kenan ko tunda akwai nassi akan wannan to duk waɗannan daga qur'ani malam zai nemo mana wannan hukuncin ko ba daga hadisi ba ma'ana ko da ba hadisi za a samu hikimar hakan daga alkur'ani shine alqatili wanda ya kashe wanda zai gada war raqiqi da kuma bawa bawan nan ana nufin alqinni kun san bawa qinni ba ku san qinni ba ai kai ne malam ka san qinni shine wanda babu wani sofanan yanci tare da shi ma'ana bawa gaba da baya shine qinni ta kun karanta risala bane yawwa yauwa to da bawa wanda gaba ɗayansa bawa ne za mu guji bambancin a naga zan ambata mana gaba wal mukhalifi fi dini da kuma wanda aka saba da shi a addini ma'ana ko uba da ɗansa ɗaya musulmi ɗaya ba musulmi ba ko akwai nassi na hana gado tsakaninsu wal muba'ab to wannan shine kishiyar abin nan kinni al muba'ab kamal mukatabi alladhi ba'dahu hurrun wa ba'dahu raqiq shine muba'ab yawa an fahimci abin yawa to wannan shin me hukuncin gadansa shi ma daga qur'ani akwai nassi za iya fahimtowa gadansa ko ba za a fahimta ba wal khunsa da khunsa shine wanda yake da siffa ta mazakutar namiji da ta mace to iri biyu ne khunsa wanda yake ya fi karkata zuwa ga namiji khunsa da ya fi karkata zuwa ga mace akwai kuma mushkil wanda ya rikitar to duka ukun malam duk zai mana zancen su anan ya gadan su yake kaga ko ai mallan ya dauko so yake gaba ɗaya matsalar gadan ya tattara mana ita an wal jadd ma al ikhwa da kuma kaka tare da kaka namiji kenan tare da ƴan uwa li ghairi ummi mana ƴan uwa shaqiqai ko li abbai shi yasa yake li ghairi ummi mana ƴan uwan ba waɗanda ba li ummai ba kaga kenan waɗanne kenan ƴan uwa shaqiqai ko ƴan uwa li abbai shin ai mun san idan akwai uba in uba mutum ya mutu ya bar babansa to ‘yan uwa suna gado? babu duk sun faɗi to sai aka yi saɓani in babu uba amma akwai uban uba shine kaka to ‘yan uwan nan suna da gado ko ba su da gado ba girgiza kai za ka yi ba saɓani sahabbai suka yi akan wannan shi ma irin waccan matsalan ne akwai saɓani wasu sun ce yana da gado yan uwa suna da gado wasu sun ce a'a tunda uban uba ne to a matsayin uba yake tunda a matsayin uba yake kuwa ya sha makance su to za mu zo mu ji shine ma'anar wannan mas'ala wal auli da mas'alar auli auli shine idan aka zo rabo sai ya zama adadin furud in aka tattara su sun fi ƙarfin asalin mas'alar abinda base ɗin da ake ɗora mas'alar a kasa ta gida kaza to sai zama fardi fardin ya fi ƙarfin haka to irin wannan sai a ce a yi abinda ake cewa ta hasa a babin kamar da malamin risala ya faɗa idan mutum bashi ya masa yawa za a yi muhasa al-ghurama mutum bashin sa yayi yawa in za a yi masa tafilisi ba sai a ce wani na bin sa bashi wani na bin sa bashi wani na bin sa bashi shi kuma bashi da komai sai a zo a dauki sai a ce to kai wani kai hakuri da kaza wani kuma kaza wani kuma kaza ai kun san wannan mas'ala to wannan ababin gado shi ma ana yin abin da ake ragewa mai rabo rabansa a dan kwaso nan maimakon ya samu kaza sai ya samu kaza saboda dai ra'asun mas'alar da zai daidaita wannan shi ake cewa mene al'aul da ainun da wawun da lamu ku rike yawa warradd raddi kuma shine in aka baiwa ashabul furudi rabansu sai ya zama babu asibi mai daukewa duka to sai a ce ai raddin ta zuwa ga masu furudin nan a kakkara musu wani shi ake cewa mene ar-radd kaga kenan raddi kishiyar auli ne ko yawa kishi auli sai an yi zuce an an rarrago yauwa sai abin ya daidaita shi kuma raddi ya rage ne ya yi oba surplus aka samu ko to shi kuma sai a rarraba wa ashabul furu saboda babu asibi to ne shine raddi wa zawul arhami zawul arhami kuma sune yan uwan masu gado yayin da masu gadon duk sun kare ba ku gane ba mutum ya mutu duk masu gadansa babu wanda suka cancanci su gaje shi duk ko su ma sun mutu babu ko ɗaya to sai ya zama kuma a samu su ɗin suna da wasu ‘yan uwa da suke da alaƙa da su ta wani wuri ma'ana ba alaƙar su da mamacin ba ne alaƙar su da wancan ɗin ne kawai wanda shi kuma babu shi yanzu amma shi yana da gadon mamaci to waɗannan wanne hali ne su ma ake ba su gado kuma daga ina aka fahimto shi to shi ne zai zo duk za a ambace shi su ne zawul arhami sai kuma baqiyatul asaba asaba asaba waɗanda ba a ambace su a wannan nassoshin ba guda uku duk wani mai ta'asibi wanda zai samu halin ta'asibi amma baya cikin wanda aka ambata yanzu shi ma za a zo a ji shi sai kuma al-akhawatu li ghairi ummin yan uwa mata shaqiqaya yawa waɗanda ba li ummai ba shine li ghairi ummi kenan shaqiqai ko li abbai ma'al banati in suka haɗu tare da ‘ya'ya mata, au banati libini ko kuma jikoki ‘ya'yan ɗa, in suka haɗu, in an ce ma'aɗin nan ana nufin yayin da aka mutu ya zama su aka bari, nan ga ‘yan uwa mata shaƙiƙai, sannan kuma ga ‘ya'yan mamaci mata ba namiji ba, inda namiji ne dama sun faɗi, to amma akwai ‘ya'ya mata, an gane? ‘ya'yan mata ne waɗanda ba maza ba mata ne, to ba sa sarayar da shaƙiƙai gaba ɗaya. Kun fahimci wannan? To, a irin wannan halin yaya rabansu zai zama kuma daga ina aka ciro shi a waɗannan ayoyi. To, waɗannan mun ji waɗannan hukuce-hukuce guda nawa? Sha nawa? Sha uku. To, dukkaninsu an samo su ne yustafadu أحكام هذه المسائل من القرآن أم لا إتشي تنبير مالا عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعد to kuma yanzu zai bada amsa ɗaya bayan ɗaya to sai ce ƙila amsa ita ce na'am i ma'ana daga ina daga ƙur'ani fihi tambihatun wa isharatun دقيقة يعصر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات يتعي فيه أتكين القرآن تنبيهات أكوي فأذكروا إن كانت أصول الفقه ذاك فهم سمي أكين في تنبيه da ishara yawwa akwai babin fahwal khitab ko da binnan isharatun nassi dalalatun nassi waɗannan matsaloli duk wanda ya karanta usulul fiqh zai fahimci wannan zancen abubuwa ne da tustafadu wa tufhamu wa yustanbatu al-ahkamu min khilaliha aw an tariqiha amma ta bangare me tambihat fadakarwa ne da ishara daga mantukin aka fahimci haka nan irin su mafahim mafhumul mukhalafa mafhumul mafhumu kaza da kaza da kaza duk akwai su mafhumul muwafaqa mafhumul adad duka waɗannan shin daga cikin su irin su irin su dinnan to za a iya bi a samu waɗannan hukunce hukuncen guda goma sha uku duka daga alqur'ani kun ga kenan ba nassi mantuqi ba amma dai akwai nusus wanda za a iya ɗauka an tsariƙil mafahim an fahimci abin insha Allah to waɗanda yake daƙiƙa sirara ne sosai shi ne ma'anar daƙiƙ abin da yake wato ba safai za ka iya ganinsa ba ya asuru fahmuha ala ghairil muta'ammili duk mutumin da ba mai lura ba za su yi masa wahala ya iya gano su wannan shine dama fa'idar karatu da fa'idar sanin wannan ilimin usulul fiqhin nan za ka fahimci nassoshi da kyau in ka fahimci usulul fiqh an fahimta akwai abubuwa da za ka shi yasa yanzu wata ran muna karanta wasu abubuwan sai ka ji an karanta qur'ani sai kuma malami ya bayanin za a fahimci kaza da kaza da kaza yana faɗa sai ka ce la ashe haka ne ko ba haka bane to waɗannan abubuwan ishara ce da tambihi a cikin nassin wanda kai baka fahimta ba wanda ya fi ka ilimi zai fahimta to shine abin nufi to yace duk waɗannan matsaloli guda goma sha uku da aka lissafa za su iya koma cikin alkur'ani kuma akwai yadda za a iya fito da su ala jami'il mazkurati akan duk waɗannan hukunce hukunce da aka ambata to yanzu zai fara lissafa su sai ce fa ammal qatilu wal mukhalifu fi dini muna lokaci a bashi haka ko to to za mu tsaya haka sai ya zama gobe insha Allahu nan din za mu fara eh waɗannan matsaloli guda goma sha uku da ba a yi nassin ƙuru-ƙuru a kansu ba ya za a yi a ciro su daga alƙur'ani to shine za mu tashi akan alƙatil wanda ya kashe wanda zai gada da kuma wanda suka saba addini da sauransu da sauransu duka mu ga yadda aka samo hikimar su daga cikin alƙur'ani ko istinbatin hukuncin su daga alƙur'ani Allah son ta Allah ƙara mana ilimi Allah ya fahimtar da mu Allah kuma ya ba mu iko da abin aiki da abin da muke karantawa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum